من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا حوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum ya ‘yan uwana masoya annabi sallallahu alaihi wasallam masoya shehu tijjani masoya khalifa sa shehu ibrahim radiyallahu anhu alhamdulillah muna murna na zagayowar watan maulidi da ranar daren sha biyunsa muna kuma taya dukkan musulmin duniya murna da wannan zagayowa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka duniyan nan inda ya zo ya yi shekara 63 wato shekara bakwai sau tara ko shekara 21 sau uku kamun ya koma inda ya fito yanzu ma kuma yana nan tare da mu domin ya shahar mar'uma amana habba duk inda mutum yake yana tare da masoyinsa ashe yanzu muna tare da shi kenan anan sallallahu alaihi wa sallam dalilin wannan taro kamar kowa yadda yadda ya gani da ya ji taro ne na girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama da godiyar Allah akan samunsa domin shi ne asalin alherin duniya da lahira wa anta babullahi ayyumri'in wa fa'u min ghairika la yadkhulu komi a wajen Allah ake nemansa manzon Allah kuma shine kofa duk wanda bai fito wannan kofar ba abin da ba zai iya shiga ba sai da jeho masa wani abu daga waje amma ba zai shiga ba to alhamdulillah mun gode wa Allah mu da Allah ya mai da mu mabiyansa masoyansa masu murna da maulidinsa masu murna dukkan sha'anoninsa sallallahu alaihi wasallam muna maraba da dukkan bakinmu wanda suka zo daga ƙasashe masu nisa da ƙasashe masu kusa da garuruka masu nisa da garuruka na kusa muna da baki daga Senegal muna da baki daga Ghana muna da baki daga Niger muna da baki ina tsammani har daga Chadi da sauran wurare muna muku maraba gaba daya Allah ya ba ku lada na soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zama muna da babban bako daga kaula jikan shi Ibrahim dan halifa shi dan halifa shi ne yanzu shehu Tijjani Yas shine Usman Yas kuma muna da babban bako shi kuma na wajen duniya wanda wakilin mataimakin shugaban ƙasa na Madisambo shi ma wakilinsa ya zo ina tare da mu a nan kuma da tare da manyan manyan waɗansu manya-manyan mutanen da ba lokacin da zan ambace su gaba ɗaya ko ba lokacin da ma zan san su dukansu gaba ɗaya sai dai kuma wanda suka zo domin sa ya san su shine Allah shine kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan alherin duniya da lahira Allah ya danka shi hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce aiko ya aiko shi ne don ya zama rahama gare mu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai ya zama duk abin da ake nema sai an hada da shi to da ya zo duniya sai aka Allah ya ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun in kuna so ku shirya ga wanda za ku bi shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da sunnoninsa wato hanyar da za a bi a bi shi ɗin ita ce sunna sai ta kasu kashi uku akwai sunna ƙauliya akwai sunna fi'iliya akwai suna akwai sunna takmiriya sunna ƙauliya ita ce babba don a cikin maganar manzon Allah za a samu wajibi wato farilla a cikin maganarsa ne za a samu sunna mandubi wato a cikin maganarsa ne za a samu haramun wato abin da aka hana kenan a cikin maganarsa ne za a samu makaruhi wato abin da yake ba haramun ba amma yana kallon haramun din daga nan kuma sai a faɗi wani wanda yake mai fiska biyu in ka yi shi ma daidai in ba ka yi shi ma daidai shi na kiransa mubahi manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to muna kiran masu harkar siyasa mu gaya musu menene siyasa ma'anar siyasa Allah ba zai bar duniya haka ba jagorori ba domin za su yi ta zaluntan mutane su ta kakkace juna idan ba jagoranci na mulki lokacin da Allah ya gaya wa mala'iku zai naɗa Adamu a bayan ƙasa ya zama khalifarsa, to shaninka da malamai sai suka dubi annabi Adam suka ga yana da abubuwa manya-manya guda uku wanda su za su yi ta tasarrufi da shi. Suka ce wannan yana da hankali, wannan yana da kwaɗayi, wannan yana da fushi. A cikin guda ukun nan ba wani mai kyau eh hankali din. domin shine jagora shine ma dalilin nadin to idan hankalin nan fushi ya danne shi fushin nan in ya danne hankalin to ba irin zubar da jinin da ba za a yi ba kwadayin nan in ya danne hankali ba irin ɓannar da ba za a yi ba saboda haka mu a ganin mun ji mala'iku a tattaru biya man yufsidu biya wa yasfiku dima' ko sun je duniya saboda waɗannan abubuwa guda uku da suke tare da su in hankali an danne shi a hankali an danne shi in in fushi ne ya danne shi za ta kisan kai in sha'awa wato kwaɗayi ce ta danne shi za ta abubuwa marasa kyau su zinace zinace su liwaɗi da sauransu a billahi Allah ce ni alau ma la ta'lamuna Allah ce wai ni na san abin da ba ku sani ba kenan abin da mala'iku ba su sani ba shine za a yi annabawa a jikin annabi Adam har da annabi Muhammadu a ciki za a yi sahabbai a jikin annabi Adam har da Abubakar ciki za a yi waliyai jikin annabi Adam har da shugabansu a ciki wa'annan duka inda sharri kaɗan to ba a barin alheri don sharri kaɗan ɗin nan sai a rufe ido wajen sharri kaɗan saboda a samu alherin nan mai yawa shi ne ƙa'idan ma zaman duniya gaba ɗaya kafin da kira su jagoranci na duniya wanda ake kiransu yanzu da sunan siyasa wani abu ne wanda jama'a suna son sa ya zama dole su same shi abin da suke so din amma wannan abu kuɗi ba zai sayo abun ba balle su tara kuɗi wannan abun gayya ba za ta kawo shi ba balle su taru su haɗa ƙarfi su samo shi sai gwamnati ta shiga ciki sannan a samu wannan abu abun da ake son nan akwai wani abun da ake tsoro jama'a suke tsoro amma kuɗi ba za su iya kare su da wannan ba gayya ba za ta iya kare su da wannan ba sai gwamnati to bayan an ji wannan sai waɗansu mazaje wanda Allah ya sa musu ƙarfin zuciya sai su zo su yi ɗamara su tsaya gaba waɗannan mutane abin da kuke nema ba za ku iya samunsa ba na alheri sai gwamnati idan kun zaɓe na zama gwamnati albishirin ku zan kawo muku abu abin da kuke tsoron nan wanda ba za a iya ture shi ta hanyar kuɗi ko ta hanyar gayya ba sai gwamnati in kun zaɓe na zama gwamnati zan ture muku wannan abun albishirin ku zaɓe ni ku gani wannan shine ma'anar siyasa ko ma'anar lacca ko ma'anar jawo hankali idan mutane sun yarda da wannan jawabi sai su zaɓi wannan mutane su gani ko su ba su shekara hudu don a jarraba a gani ko a ba su shekara biyar don a jarraba a gani to in an naɗa su sai a zuba ido ranka da alherin da muka gaya maka ba zai samu ta hanyar kuɗi ko ta hanyar gayya ba sharrin da muke gaya maka wanda ba za mu iya ture shi ta hanyar kuɗi ko ta hanyar gayya ba sai gwamnati to gashi yanzu ka zama gwamnati muna sauraron ka jawo mana wannan alheri da kai alƙawari ka ture mana sharrin da kai alƙawari a cikin shekara hudun ko shekara biyar ɗin in ya jawo wannan alheri ya ture wannan sharri to ya biya bukata na alkawarin da ya ɗauka jama'a sai su ji daɗi haba mun gode wa Allah mun gode wa Allah wannan hakika wakilin Allah ne a bayan ƙasa idan kuwa bai jawo alheri ba bai cure sharri ba to bukata ba ta biya ba saboda haka ke jawo hankalin 'yan siyasa kar su mance don haka ne aka zaɓe su su jawo alherin da 'yan ƙasa ba za su iya jawo kansu ba sai gwamnati su ture sharrin da ‘yan ƙasa ba za su iya ture ba sai gwamnati wannan shine ma'anar siyasa idan mutane sun biya bukata na kawo alheri na ture sharri a guje za a sake zaɓen su ana cikin jin daɗi da marmari saboda sanin daɗi idan kuma su ture sharri sun jawo alheri ba mutane sai su yi ƙiwuyan zaɓen su saboda an yi alkawari ba a cika ba sai kuma su nemi wani ɓangare saboda haka sai dai yanzu zamanin yanzu da yake su amerika su ne jagorori a cikin harkar siyasar duniya su kuma mulkin amerika da yan uwanta abokan tafiya kuɗi a hannun hagun bindiga a hannun dama ga kuɗi in ka karba shi kenan ka yarda na yarda to ka ce wani mutumin kirki ne in ka ƙi ga bindiga ya ka iya sai bi to a siyarar da waɗansu suke ciki kenan kuma yanzu musulunci aka sa a gaba a duniya suka mai da shi abokin gabansu suke yaƙan mutane da sunan musulunci din har su ba da dama wa wanda ba su cancanta ma su zama sun shiga ciki abin mamaki abin dariya abin kunya wasu amerika da ingila ne za su ɗauko yaƙi su kai iraq ko su kai suriya ko su kai middle east dai kan ko'ina da makaminsu ko pakistan ko afghanistan in an tambaye su menene za ku je ku yi sai a ce waɗansu mutane ne sun ɗauki musulunci da tsanani sun ɗauki sun ɗauki musulunci da tsauri da tsanani shi ya za mu yi maganin su to muna tambaya abin da kuke ciki wanda ba musulunci ba iri hudu ne duk abin da ba musulunci ba iri hudu ne akwai munafukai su kafurai ne amma da su ake sallah da su ake dukkan harkokin musulunci amma zuciyarsu kafirci ne to wannan kafirai ne amma ana tare da su cikin riga ɗaya har ma annabi ce ba za mu iya yaƙan su ba in mu yaƙe su mutane za su ce muna kashe ƴan uwanmu akwai na biyu wanda sun yarda da wasu annabawa ba su yarda da waɗansu ba na kiran su ahlul kitabi akwai na uku wanda sun san Allah sun san aikin Allah wanda in sa'atan man khalaqa samawati la yaquluna Allah in ka tambaye su waye san waye kasa waye yi kusanci Allah waye ke tabbatar da dukkan al'amura su Allah wani da birul fa sai kulun Allah duk abin da ka tambaye su na Allah Allah ne kamar yadda musulmi zai faɗa su ba haka za su faɗa daga to ma dalla ashe ba ku da hankali kun san wannan me yasa ba ku abauta musu ba mu gada ba ba mu gada ba mu ba za mu rabu ma ba za mu rabu da ma wajen na li aba ana ba abinda muka gada shi za mu yi a'a mu bauta Allah gaba da gaba wane mu sai dai mu bauta dodanni su za bauta Allah uku kenan ana kiransu wato da wani lafazi wanda bai da daɗi arna akwai masu ɗaukar tsauri na rashin musulunci tsauri tsaurara su kuma sun ce Allah ma ba su san shi ba balle kai musu maganarsa su ne aƙidar rasha da china wato dariyawa ko kuma communist to wannan guda hudu inda da gaskiya ne saboda ɗaukar tsauran ra'ayi na musulunci ne yake ake yakan musulunci ka fara yakan tsauran ra'ayi na wanda ba musulunci ba mana wanda har ce Allah ma babu shi amma ba ku musu komai ba wannan kenan muna wa'azi akan wannan sannan kuma akwai wasu samari na musulunci masu jin zafi na abin da ake aikatawa masu zafin jini masu zafin kai lallai ne a yi jihadi a kafa daular musulunci amma yin jihadi da kafa daular musulunci yana bukatar sharuɗa guda biyar kamar yadda Allah ya nuna mana cikin alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabi harridil mu'minina lil qital يكن منكم عشرون سابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن كفر الله عنكم وعلم أن نبيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ويكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله فسرا وانا Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa albishir yace karka damu na aike ka zuwa ga duk duniya gaba da amma karka damu zan taimake ka kuma zan haɗa ka da waɗansu mazajinka za su taimake ka hasbuka Allah wa hasbuka almuminun a wata a wata fassara kenan hasbuka Allah wa hasbul muminin wata fassara kenan idan abu ya zama yaƙi in ji Allah idan aka samu musulmi ashirin za su kori waɗanda ba musulmi ba mai tan wato ɗari biyu yanka za musulmi masu haƙuri masu imani masu idan Allah guda dubu za su kori dubu biyu a cikin waɗancan wanda ba musulmi ba wannan Allah ne fa ya faɗa kuma musulunci ba yadda za a yi shi sai da maganan Allah da maganan annabi abin da Allah ya faɗa abin da annabi ya faɗa shi ne ake kiransa musulunci amma duk aikin da aka yi wanda ba shi Allah ya faɗa ba ba shi annabi ya faɗa to fa ba shi karɓuwa wajen Allah shine Allah ke ba da tsoro yana cewa man shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu rude wa yattabi ghayra sabili mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya ce duk wanda ya kauce wa Allah ya kauce wa annabi ya sari ya kauce wa hanyar muminai ya sari hanyarsa daban to ya tafi za mu tura shi can inda ya nufa tare da shi su je su yi wuta tare auzu billahi anan kada samari masu ji zafi masu zafin jini masu kishin musulunci kar su tume mu mu makwaɗaita ne mu matsorata ne muna tare da mutanen duniya shi yasa ba ma jihadi amma jihadin ai iri biyu ne akwai jihadun nafsi shi ne babban ka yaƙi zuciyarka ka fitta son zuciya ka fitta shaidan cikin zuciyarka ka fuskanci Allah babban jihadi kenan wanda su ba suka ɗauka suna gyaran zuciyoyinsu da zikiri li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah komi yana da magoginsa da ake goge shi da shi ya kyau magogin zuciya zikirin Allah to abin da sufa suka ɗauka kenan shine aljihadul akbar mu koma kan jihadul asghar na zubar da jini na musulunci to ku duba yanzu shin jama'a muna da population na duniya in an kaza kashi uku mu musulmi za mu samu kashi ɗaya ba za a samu ba domin an ce biliyon shida ne da wani abu ko biliyon bakwai ko na population na duniya ko ce biliyon bakwai ne mu kuma biliyon ɗaya ne da ɗan wani abu kaga ba kwaram kenan biliyon biyu ne namu musulmi na musulmi to biliyon biyu ba kaɗan ba ma cikakkun biliyon biyu ba ne da mun samu biliyon biyu na musulmi ya zama sauran lissafin kuma biliyon shida ne ba bakwai ba balle bakwai da doriya to wannan dole mu in jihadi ya tashi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba in sharuɗa sun cika ba gudu ba ja da baya don Allah ya hana babban kaba'ira ne mutum ya e ja da ba ko ya gudu wajen jihadi ubangiji ya hana wannan ya yi ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahafan wa la tuwalluhum adbar wa man yuwalli min duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma yuhu jahannamu bi sirrin nasir to kaga nan dai ai ba mu samu kwaran ba mun samu kashi ɗaya a cikin kashi uku na population mun samu ba mu samu mu kaga ba samu ba kenan na biyu abubuwan guda biyar ne na biyu shin in mun kai haka ɗin mu duba mu gani ƙwararrun sojoji mayaƙa ƙwararru in an kasa su a duniya kashi uku muna da kashi ɗaya? Muna da shi? To nan ba kaga an faɗi kenan. Na uku, dole sai da kuɗi yake jihadi, wa jahidu fi zabi amwalikum wa anfusikum. In an kasa kuɗin duniya, wato dukiyar duniya, kashi uku mu musulmi muna da kashi ɗaya? An samu? Babu ko? albishirin kama mu musulmi gaba daya duk duniya ba mu da ko warka guda ɗaya ta karansa mai shiga duniya ko saudiya kudin su ba shiga duniya sai ya aro zani daga amerika ko daga ingila ko daga wani wuri kuma su ne manya a duniya gaba ɗaya na musuluncin na mulkin da kudin duka mun samu kwaram a nan zan koma population ba mu samu kashi ɗaya cikin kashi uku mu musulmi wajen ƙwararru sojoji ba mu samu kashi ɗaya cikin kashi uku na duniya mu musulmi sannan dukiyar hannu wanda da ita za a yi jihadi ba mu samu kashi ɗaya cikin kashi uku ba ko mun samu ba samu ba to in an, an samu ukun nan akwai sauran biyu shin makamin da duniya take da shi in an kasa shi kashi uku muna da kashi ɗaya ha kaga nan ma an faɗi kenan ba kai ba ba kwarar to idan an samu wannan duka sun samu population mun samu kashi ɗaya cikin uku ƙwararrun sojoji mun samu kashi ɗaya cikin kashi uku dukiya ta hannu kuɗi abun da ake jihari da shi mun samu kashi ɗaya cikin kashi uku sannan makami mun samu kashi ɗaya cikin kashi uku dan abin da yake hannunmu na makami ai wajensu muke sayensa ko ko to daga wannan sai a duba a gani ga waɗannan dai guda uku da sun samu yawan jama'a ƙwararrun sojoji dukiya kayan yaƙi makami kenan to duk wannan in sun samu mun samu kashi ɗaya cikin waɗannan duka gaba ɗaya akwai sauran magana ba a jihadi sai an samu jagora alam tara ila al-mar'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu nabi lahu aslana malikan nuqatil fi sabilillah in ba jagora ba kumanda ba yaki to an wannan abu duk ya samu yanzu abu da muke jira a samu komanda a duniya wanda zai jagoranci wannan abu larabawa za su yarda mu jagorance su cikin addini ba za su yarda da yaushe ma kuka san addini da bakin ku ake karanta addini annabi ku ne zo da addini waye kuma cikin addini duka za su yarda su bi mu mu kuma population din da aka ambata aka ce muna da wajen kusan biliyon biliyon biyu ko muna da kusan biliyon biyu to gaba ɗaya laraba duniya ba su kai ma miliyon ɗaya da rabi ba ba su kai miliyon ɗari da hamsin ba duk bararabin duniya ba su kai miliyon ɗari da hamsin ba in sun kai ma in sun fi ma to ɗan kaɗan ne mu kuma za mu ce ai su laraba manorati ne ya mu majorati za mu bi manorati za mu yadda mu bi su ba za mu yadda ba ai laraba yawancinsu abokan amerika ɗin ne abokan ingila ne abokan faransa ne abokan rasha ne to in mun ba su jagoranci na za su kai mu za su yadda ɗauki jagora cikin mu mu ajamawa saboda yawanmu ba za su yarda ba za mu yarda mu ɗauki balarabe jagorance mu har yawanmu ga su kaɗan ga kuma ƙanƙantar istiƙama domin yawancin ƙasar larabawa iyayen gidanmu ne muna son su muna girmama su amma abin haushi in ka je ƙasashensu za ka ga ko'ina ana turmutsutsu ana turereniya ko'ina in kana so ka ga fili je ka masallaci amma in ka je masallaci daga makaho sai tsoho sai wanda aka kora daga aiki sai yaro mai koyon addini kaga fili an yi masallaci kato amma dukkan su sabu biyu ko sabu biyu da rabi wannan ba abun kunya ba ne ka ji balarabe yana ce ana muslim usalli kulla goma wa zuru sayyid al-husayn ni musulmi ne kowace juma'a sai na yi sallah sai ma na ziyarci sai na husaini wai kamar yadda waɗansu ran lahadi suke yi ibada wai shi ma musulmi ne kullun juma'a ya yi sallah to irin waɗanne za mu yadda su yi mana jagora to kaga ne jagoranci bai samu ba kenan ko da waɗannan sun samu ga na wannan na ƙarshen bai samu ba zan nanata dole sai mun samu kashi ɗaya da cikin kashi ukun mazauna duniya dole sai mun samu ƙwararru sojoji kashi ɗaya cikin ƙwararrun sojojin duniya dole sai mun samu dukiya ta hannu kashi ɗaya cikin dukiyar duniya gaba ɗaya kashi ɗaya cikin kashi uku dole sai mun samu makami na duniya mun samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku wanda muka nema ne ba mu samu ba ko mun samu to sai an samu wannan mafake neman jagoranci to in ba yi wannan ba kaga abin da qur'ani ya nuna bai tabbata kenan ba ya zama zaman mu kamar zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka shekara goma sha uku annabi ya zauna a makka shekara goma sha uku Allah yana cike da ikonsa da mala'ikunsa walillahi junudu samawati rab annabi yana cike da darajojinsa da girmansa a wajen Allah amma duk da haka ba sa yin shari'ar musulunci saboda Allah bai ba da lokacin ba a wancan lokaci sai da aka koma madina shekara ɗaya sannan aka kawo uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasrihim laqadir saboda haka nake gaya wa samari masu zafin zuciya masu zafin jini a duk duniya ba a Najeriya kadai ba masu neman jihadin kafa daular musulunci ba a yin wani wanda abin da ya shafi addini sai ta hanyar alkur'ani da hadisi ga yanzu mun duba qur'ani ba mu samu ba kamun mu nemi hadisi Allah ya ce fa in tanazatum fi shay'in faruddu ila Allah war rasuli duk abin da aka yi jayayya da shi a musulunci a koma duba qur'ani idan ba samu ba a koma sunna saboda haka nake jawo hankali na samarin duniya har da na Najeriya su zo mu haɗa kai mu bi ƙur'ani mu bi hadisi a cikin neman haƙƙinmu kar mu kauce koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ta alƙur'ani yanzu shi yasa muka fada cikin wannan halin da mu da sauran duniya duka duk inda ka jana fitina to wai waɗansu samari ne masu zafin zuciya masu kishin musulunci suka dole sai an yi jihadi an kafa daular musulunci kuma ga sharuɗan ba su haɗu ba ko sun haɗu ba su haɗu ba saboda haka nake jawo hankalin ɗan uwana musulmi musamman samari masu jini a jika masu kirgin neman a yi jihadi a kafa daular musulunci gashi mun nemi hanyar jihadin mu ba mu samu ba wannan sharuɗar duk ba mu cika su ba saboda haka idan ko ba samu ba samu ba to duk abin da aka yi na zubar da jini sunansa yakin sunkuru wanda Allah ya hana وإذا تولي سعيد بن يفسد فيها ويولك الحرث والنسر والله لا يحب الفساد irin mutane masu girman kai masu yawo a duniya suna kashe mutane suna kashe dukiya suna kashe yara da mata wannan banna ne a bayan ƙasa in ji Allah Allah ko baya son banna zan lalata wai za ta walle sa ayyubi lardin yufsi da biya wa yulika al-harsa wan nas wallahu la yuhibbu al-fasad wa idza qila taqilla akhadhat izzatu bil ismi idan ka ce mutum ka ji tsoron Allah ba ka ji tsoron Allah sai ya dan ya girman kai abin da nake kai shine gaskiya da saboda haka ya jama'a musulmi mu nemi bin hanyar Allah da hanyar annabi ta hanyar da Allah din ya nuna da annabi ya nuna kar mu sari hanya ta mu ta kanmu da kanmu wannan kenan idan an yi haka za a samu cin nasara su zo mu haɗa kai mu gyara zuciyoyinmu ta hanyar ibada tun da ba mu balaga na jihadin musulunci ba to sai mu haƙura da wanda Allah ya bamu matuƙan mun bi abin da Allah ya faɗa gwargwadon ikonmu to Allah zai ba mu abin da ba mu samu ba duk abin da kai gwargwadon ikonka a cikin addini ya fi ƙarfinka in ka dogara da Allah Allah zai ƙara maka ƙarfi ka samu damar wuce inda kake ya jawa musulmi mu haɗa kanmu mu daina zubar da jinin ƴan uwanmu da jinin waɗansunmu wannan kenan na samari masu neman kafa daular musulunci kiristoci kuma masu ɗauko makami suna zuwa garin mutane suna kashe su a tashi daga Baghdad a tashi daga Amerika da Ingila a ɗauki dauloli da yawa da makamai manya-manya a je Baghdad wato Iraq a kashe musulmi a je afghanistan a kashe musulmi a je kowane wuri a kashe musulmi pakistan da sauransu wannan ba kiristanci ba ne kirista allah bai ba shi iko cikin addinin isa ya kashe mutum ba kirista allah bai ba shi iko ya kashe musulmi ya kashe mutum ba kowane iri ma shi kirista addinin da annabi isa ya zo da shi ko marinka aka yi sai ka ba da ɗaya kumatun ka ce wannan ya samu wannan bai samu ba abin da annabi isa ce in kun je kun yi wa'azi in an ɗauka an karɓa shi kenan in ba karɓa ku ɗauki takarban ku ku koma ku tafi ba ce a yi kisan kai ba cikin addinin annabi isa duk mai kashe mutane ya ce shi kirista ne to ba kiristan da ba addinin annabi isa yake ba kiristan wani kirista ne kawai domin shi annabi isa ba har yanzu ba san bai kirista ba na ce kuros da ake sawa wuyan nan shi da kashi aka samo kirista ko to annabi isa ma bai san wannan ba saboda haka kiristocin da suke kakkashe musulmi ba addinin annabi isa suke yi ba abin kunyan da ya faru a najeriya kiristoci kullum suna sayo makami suna zuwa suna kashe mutane musulmi har Allah ya tona asiri aka kama jirginsu na shugabansu da daloli kusan miliyan goma abin da ya saba wa dokar ƙasa a fita da kuɗi cash a je wata ƙasa ba ta hanyar banki ba wannan ya saba da dokar ƙasa kuma private na jirgi a yi haya da shi shi ma ya saba da dokar jirage wannan abubuwa duk gasu a fili kuru-kuru sun faru to don Allah muna kira a yi adalci mu musulmi mu yi adalci mu zauna daidai da inda aka ajiye mu kar mu ce za mu yi jihadi mu zubar da jini za mu yi daular musulunci Allah bai ba mu wannan ikon ba kar mu yi ɓanna a bayan ƙasa su kuma kiristoci wanda suke neman su halaka mu su kakkashe mu su tarwatsa mu su lalata mu don su yi mulkin duniya to ba din annabi isa da ya ba su wannan dama ba su suke yin haka don bannan ƙasa don kada a zauna lafiya su samu biyan bukatar su to waɗannan ina kiran su su dawo cikin sirdin musulunci waɗannan kuma kiristoci na kiran su dawo cikin sirdin addinin annabi isa don a samu zaman lafiya addinin da annabi ya zo da shi musulunci addinin zaman lafiya ne addinin da annabi isa zo da shi na kiristanci na masihiyya addinin tausayi ne to duniya waɗannan addinai guda biyu su ne masu girma a duniya yaushe mai addinin zaman lafiya zai faɗa da kowa ma balle mai addinin tausayi yaushe mai addinin tausayi zai faɗa da wani ma balle ya fada da da mai addinin zaman lafiya saboda haka muke kira a zauna lafiya a haɗa kai kowa ya rike addininsa wanda ya gana wani yafi nasa ina da iko canja lakum dinukum wal din freedom of religion in ji turawa saboda haka yanzu babban abin da za mu sa a gaba shi da addu'a mu yi ta addu'a Allah kiyaye mu, Allah kiyaye mana jama'anmu, Allah kiyaye mana musuluncinmu, Allah kiyaye mana ƙasar mu samu zaman lafiya, abinda za mu sa a gaba kenan da ƙarfin gaske fiye da yadda ‘yan siyasa suke ɗokin za su yi zaɓe. Idan kuma lokacin zaɓe ya yi kowane musulmi ya fito ya yi rijista, in ya yi rijista ranar jefa ƙuri'a lallai da shi da matansa duka su fito su jefa ƙuriya tun da matanmu suna zuwa asibiti don larura wanda za su je asibiti ba don larura wani namiji ya musu tsirara kuma Allah ya yafe me zai hana su fito su jefa ƙuriya cikin lullubinsu don su kwatan mana haƙƙinmu saboda haka idan shi ita ƙuriya ba kamar yadda 'yan siyasa suke faɗa ba ko da yake su suka san siyasar ni ban san ta ba karantawa na yi ta musulunci suna cewa ƙuri'ar ka yankinka ba haka ba ne ƙuri'ar ka wukar ka ka ba wanda zai yanka ka ko ka ba wanda zai yanka maka ka ci saboda haka muna kiran a zauna lafiya muna kiran a hada kai muna kiran a yi adalci gwamnati ta yi adalci kanta ce addininta kadai za a yi a ƙasa in ba yi ba za a kashe mutane gwamnatin ko ta musulunci ko ta wanda ba musulunci ba lallai ta yi adalci wa 'yan ƙasa gaba ɗaya abinda ta yi alkawarin kawowa na alheri ta yi ƙoƙarin kawo shi abinda ta yi ƙoƙarin turewa na sharri ta yi ƙoƙarin ture shi shi da cika alkawarin siyasa Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu na ƙasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da ya tara mu anan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don godiyar Allah wanda ya ba mu alheri Allah ya ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa ni'imar Allah in dai da gaske kuke kuna kadaita Allah kuna bauta masa to ku gode masa ni'ima in yayi muku saboda haka ne babban ni'imar da muka samu a duniya ba kamar ni'imar samun annabi a duniyar saboda haka ne kowane lokaci idan watan ya dawo sai mu koma ga Allah mu sake masa sabuwar godiya mu manta alherin da ya muna cikin wannan wata ba na kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kamar yadda watan Ramadana idan ya zo sai Allah ce Allah ce mana in watan Ramadana ya zo kun ji daɗi na yi ku ‘yan adam ba dabbobi ba ba itatuwa ba duwatsu ba ‘yan adam masu hankali kun ji daɗi muka ji Allah mun ji daɗi kuma na ba ku ma'anar ɗan adam ɗin shine imani don waɗanda ba su da imani Allah yana kiransu dabbobi in humu illa kalan am bal humu azal sannan na ba ku fiyayyen abin da ake nema shine imani kun ji daɗi muka ji Allah mun ji daɗi mun gode muna godiya kayan mu jan adam ba dabbobi ba kayan musulmi ba waɗanda suke ba san komai ba cikin harkar ubangijinsu mun gode wa Allah Allah mun gode maka kuma na jawo ku na mai da ku masu ganawa da ni kullun sau biyar ka san wanda yake ganawa da shugaban ƙasarsu kullun sau biyar ma babba ne balle mai ganawa da Allah kullun sau biyar kun ji daɗi muka ce Allah Allah mun ji daɗi ko muna godiya kuma na jawo ku a jika na mai da ku khalifofi na cikin ba da dukiyata wato ciyarwa in ka yi ciyarwa ba kai kai ba Allah ne ka wakilta a ciki wa an fi kuma ma ja'alakum mustakhlafina fi kun ji daɗi muka ce Allah wallahi mun ji daɗi kun ji daɗi ko to ku yi mini godiya tunda wannan abu alheri ne kuka samu na ce ina muku alheri ku gode mini washkuru ni matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku yi mini godiya wannan duka alherin da na yi muku qur'anin da na aiko wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna muku hanyar har kuka iso nan to ga watan da na saukar da alqur'ani ya dawo in za ku gode mini na samu wannan ni'ima abinda za ku yi bayan Allah guda biyu ne suka isar muku suka isar muku da wannan alqur'ani shine malaika jibrilu ya karbo shi ya kawo wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya isar muku da shi to ina so da rana ku yi kama da malaika jibrilu a cikin mu doke iyawa malaika jibrilu wato dukkan malaiku gaba daya yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftur dare da rana tasbihi suke wa Allah ba sa yankewa ku yi kama da jibrilu da rana cikin abin da kuke iyawa baya cin abinci shi jibrilu baya shan ruwa shi jibrilu bai da iyali balle kwanta da su jibrilu da saboda haka cikin wannan godiya da za ku yi da rana kada ku ci abinci ku yi kama da mala'iku kar ku sha ruwa ku yi kama da mala'iku kar ku je wajen matanku da rana ku yi jima'i da su saboda ku yi kama da mala'iku wannan shi abin da za ku yi kenan da rana cikin dukkan tsawon wannan wata idan dare ya yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya isar muku da wannan aika annabi sallallahu alaihi wasallama yana da jiki irin na mutane yana cin abinci yana shan ruwa yana aure amma ibada shi a wajensa tasa ta fita mala'iku ma to da daddare ku kama da shi yawan nafilfili yawan sallan asham yawan tahajjudi yawan karatun Qur'ani da tasbihi a cikin dararen ramadana har ma na sa muku wani dare a cikin dararen ramadana wanda za ku riski mutanen da suka riga ku har ku wuce su mutanda wato mutum yakan shiga wani ɗaki a riga ba shi abinci sai ya yi shekara saba'in yana ibada mu kuma saba'in din ma da kir ake kaiwa waɗansu daga sittin da saba'in an rasu wanda suke wuce wannan ba su da yawa saboda haka shi Allah ce ya ba mu lailatul qadri khairun min alfi shahrin ya ba mu dare ɗaya a cikin ramadana wannan dare ya fi wata dubu kaga wajen shekara tamanin da wani abu kenan muke samu kullun shekara na ibada in ka buga wata dubu za ka samu fiye da shekara tamanin balle ma aka ce ya fi wata dubu to wannan shi ne godiya wa Allah na samun alkur'ani wannan irin taro da muke kuma shi ne godiya wa Allah na samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne maulidi ainihin shi addini gaba daya masu ce a bi sunna a bi sunna abinda annabi bai yi ba kar ku yi abinda annabi bai yi kar a yi wannan ba ilimin addini ba ne a shi wannan addinin an saukar da shi ne cikin wata a cikin shekara 23 an gawa bayanin da cikin shekara 23 kuma za a yi shekaru da yawa ana riƙe da addinin ko ɗaruruka ko dubbai wannan abun da aka yi maganarsa cikin shekara 23 ba zai wadatar ba sai dai an shushuka wani ya tsiro ya aifi wani abu wasu lullazinan fi kuna wani fi sabi da kawai sabbata nan bata saba sanabil fi kulli sumburatin bi atuhabba sai dai an ɗauki wani daga ciki an shuka ya haifi wani abu shi ne wato ittihadin malamai duk yawancin aikin da ake yi na musulunci yawancin zai yanzu ko kuma tun da na ittihadin malamai shi ya fi yawa na furu'a saboda haka Allah ya ba mu abubuwa guda shida a cikin musulunci abubuwa guda shidan nan da duniya za ta shekara dubu goma nan gaba Qur'ani ya ishe mu ba sai mun nemo wani ilimi wanda zai jagorancin ma ta waje ba don duniya ta ci gaba abubuwa guda uku na su za su tafiyar da harkoki duka guda uku ta hannun dama guda uku ta hannun hagu ubangiji yana ce ma yana ce mana alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajuna maktuban indahu fi at-tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf ɗaya kenan abubuwa da annabi ya zo da su suna umurtan mu da aikata aikin alheri wanda kowa ya san shi ko bai yi karatu ba shi ake kiransa ma'ruf abinda kowa ya san alheri ne ko ba kai karatu ba kowa ya san gaskiya alheri ne kowa ya san adalci alheri ne kowa ya san taimako alheri ne kowa ya san tausayi alheri ne kowa ya san a kyauta mutum alheri ne ga sunan dai ba sai ka yi karatu za ka san waɗannan abubuwa alheri ne ba to abin da annabi ya zo da su kenan ɗaya kishiyar wannan kuma wayan hehum azlin munkari ya murun bil ma'ruf wa nahyan anil munkar annabi yana hana mu yana hana wa al'umma aikata muna mumma na mura na abu akwai abubuwan da ko ba kai karatu ka san muna na ne har yara sun sani misalin yaro ya zo masata ya shiga inda zai satan kenan sai ya ga babba ya zai yi gudu ba yake yi gudu zai yi ashe za ta ba kiwa ko a wurin yara to irin wannan abu abubuwa sata ƙarya zalunci ha'inci danniya wannan duka kowa ya san munana ne su ne munkar abinda ba sai kayi karatu za ka san muninsa ba bi kenan da guda shida ya muru bil ma'ruf wa nahy munkari wa hillu lamun tayyibati annabi ya zo ne don ya halatta wa mutane abubuwa masu daɗi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi Allah bai haramta wa ƴan adam abubuwa na jin daɗi a baka ko a kunne ko a ido ko shafawa ba a'a ya yi musu da iyaka komi daɗin abu Allah ya yi masa iyaka inda ba za ka wuce ba in ka wuce zai cuce ka ko abinci ne kana jin daɗin za yunwar ka ta mutu amma kuɗin abincin bai ƙaru in ka dinga ci za ka cutu haka ruwa haka lamarin mata ko menene da in ya wuce gejinsa to ya yi muni to saboda haka Allah yake cewa tilka hududullahi fala ta'taduha Allah ya yi muku iyaka akan komai kar ku ketare in kun ketare za ku za ku shiga inda abu ya riga ya exiya ku zauna inda yake inda aka yi masa iyaka duk kayan daɗin duniya ba wanda Allah ya haramta sai dai ya yi iyaka kar a yi kaza kar a yi kaza kar a ƙetare hanyar ƙetarewa ita ce hanyar wahala ba hanyar bin street ba wannan haza sirari mustaqimin fattabi'u Allah ce ga hanya ta straight ku bi ta wala tattabi subula kar ku bi hanyoyin da za su wahal da ku amma in ka ratse kuma za ka sha wahala za ka taka kaya za ka taka kwalaba za ka taka dutse za ka tara wani wuri sai ka hau ka ketara tilka wuzular fada ta asaduwa sai ka yi ta'adda sannan kai saboda haka ne ga ma'ruf ga munkar ga ɗayibu ga khabisu annabi ya zo don ya haramta wa mutane miyagun abubuwa wanda ma waɗansu saboda muninsu ma bai ambace su yace ku bari ba akwai mutane da suke cin kashi wa yana musu sai su ci a ba shari'a ba ta hana bai ka ci wa zai ci kashi khabis munanan abubuwa annabi ya hana duk abin da yake mummuna annabi ya hana ci shi shi yasa ba a cin mushi a musulunci ba a cin jini a musulunci don annabi ya hana ci munanan abubuwa shi tsayibu abu mai daɗi na halal shi musulunci yake kira sa tsayibu khabisun kuma abu mai muni a gani mai muni a ɗanɗane shi na ake kira khabisu a shari'a misalin mu muna cin daddawa daddawa ga muni daddawa ga wari ko idan laraba sun ce ba ku ji an ce kar ku ci khabisun ba ne sai mu ce ai mu ba khabisun da muke ci ɗayyibun ne muna jin daɗin daddawar amiya saboda haka muninta da rashin daɗin ɗanɗanonta bai jawo ta zama khabisun ba ga maruf ga munkar ga ɗayyib ga khabis mummuna abu sannan waman yawan misqal zarratin khairan yara waman yawan misqal zarratin sharran yara da alheri da sharri abun kirki da abun banza abu mai daɗi da mugun abu da alheri da sharri kun ji guda shidan nan to da su ake auna musulunci har duniya ta tashi ko da za ta shekara dubu ba za mu nemo wani abu a waje ba idan mutum ya yi wani abu wani ya ce masa ai annabi bai wannan abu ba ce a wannan ai ba hujja ba ne ka kawo inda annabi ya hana wa ma ate kuma rasulu fa khuzuhu wa ma ne ku an fantahu abin da annabi ce ku yi ku yi inji Allah abin da ce ku bari ku bari ai hujja annabi ya hana shi ne hujja ba annabi bai yi ba abin da annabi bai yi ba yanzu muke yi su muke yi saboda haka idan an ga wani abu ce bid'a ne sai a tambashin wannan bid'a maruf ne ko munkar ne wannan bid'a tayyibun ne ko khabisun ne wannan bid'a khairun ne ko sharrun ne to in ya koma na uku din karkayi misali yanzu a samu waɗansu mutane sun yi alwala sun zauna a masallacin na wazifa a zuwa ganzaja wannan mai suke yi su ba roƙon ruwa ba su ba tikara me suke yi ne to wani abu ne sunansa wazifa to ba za mu yadda yi mana ba ba za mu yadda yi mana annabi bai yi ba sahabbai ba su ba za mu yadda yi mana ba sai a je a gaya mu je ko da yake mun karatu ba za mu gaya malamai sai su kore su malamai sai su zo sai su ji an yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim an yi bismillahir rahmanir rahim an karanta fatiha an yi istighfari an yi salatin annabi an yi la ilaha illallah an yi addu'a an tashi sai wanda suka kawo ba da ce kun kun gani ko kun gani kun taba ganin wannan kun taba jin wannan annabi ya ko sahabbai sun ji a'a ai abun da ake lura da shi khairun ko sharrun dayyibun ko khabithun ma'rufun ko munkarun shin wannan zikiri da suka yi kan dayyibun ne ko khabithun ne dayyibun ne al-kalimu tayyib ma ake kiran zikiri kalimu tayyib yarfa'uhu shin wannan zikiri da suka yi khairun ne ko sharrun ne khairun shi wannan da suka yi marufun ne ko munkar to saboda haka sai a bashi kenan musulunci ya yarda kai ko baka sani ba musulunci ya sani ko baka yarda musulunci ya yarda har yanzu bidiya ka samu wasu mutane suna shan wani ruwa a cikin kwalaba su balle da kyar suna sha ɗaya kwalbar an rubuta bayan ta fita ɗaya an rubuta bayan ta fanta ka je ga ya malamai muna ganin ana shan waɗansu kwalabe mu ba za mu wani abu sai kun sai kun yarda malamai zo ga ana shan sita ana shan fanta to kuna so mu yi muku hukuncin wannan eh mu bayyana hukuncin sa eh kai mai shan sita da kai mai shan fanta kowa ya sha mu ga abin da zai faru bayan nan mai shan sita giya kenan jima haka dan hankalin sa ya juye idon sa ya jaje yana faɗin abin da bai niyan faɗa ba yana faɗin abin da bai sani ba yana aikata abin da ba kyau mai fanta ko ya shanye ya ji daɗi ba wani abin da ya faru to kaga nan hukunci zai fito kenan ashe fanta ɗayyibun ne sita kabisun ne amma da wannan ma'auni aka auna ba da nassi ba ko da yake akwai nassin kullu man kullu ma ka ma khamara aqla fa huwa khamru duk abin da ya gigita hankali ya zama giya saboda haka ne ake haramta wiwi da kokin da da sauransu saboda suna gigita hankali to duk abubuwa na duniya na musulunci da haka ake auna su amma in kace dukkan bid'a kada kai a yanzu nan ba za a rayu ba kaga ba za ka sha ruwan famfo ba kenan don bid'a ne ba za ka sha maganin magani a asibiti ba don bid'a ne ba za ka hau mota ba don bid'a ne kuma ba za ka yi karatun qur'ani ba sai wanda irin mu muka rubuta mu ne alhamdulillah lokacin da muke da kuruciya mu ne muke rubuta qur'ani da ka mutane su samu to yanzu yadda nake nan in ka jira sai na rubuta qur'ani na baka ina zaka samu qur'ani amma tun da an ta injuna rana ɗaya suna yi ɗaruruka suna yi dubbai ana rabawa duniya shin samun wannan qur'anai ta hanyar inji khairun ne ko sharrun ne ma'rufun ne ko munkarun ne tayyibun ne ko khabisun ne to kaga in kace wannan dab'i bid'a ne kar ayi karatun littafin da aka dan ba saboda bid'a ne annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ka ka rushe addini gaba daya addini ba qur'anai ba hadisai babu addini yanzu ko duk gaba daya da qur'anan da hadisai duk injira ne suke dabbawa a bid'ance bid'atu wajibatu sannan kuma ana samun karatu yanzu ta hanyar harkokin zamani wajen harka kaset da harka abubuwa iri-iri amma dukan su bid'a ne amma dai tun da yake khairun ne ba sharrun bane tayyibun ne ba kamisun bane sai mu yi su ya jawab musulmi a rudi mutane su kaza bid'a ne annabi bayya kaza bid'a ne bai wannan jahilci ne da kuma bin hanyar da ba hanyar Allah da annabi ba hanyar Allah da annabi ba a gane ta sai wajen malamai abin da yasa Allah ya gabatar da annabi cikin komai duk abin da yace ayi Allah ne yace ayi duk abin da yace a bari Allah ne yace a bari duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa wa ma yi wani nawe in wani lawa yuhe abin da yasa ya masa haka saboda annabin yana wurinsa ne ya san manufofinsa ya san abubuwa masu kyau daga gare shi ya san abubuwa marasa kyau daga gare shi gaba ɗaya ko ba ƙur'ani da ba a sauka masa da ƙur'ani ba ma madadin da zai samu daga Allah ya isa ya raya duniya amma ga ƙur'ani don saboda ko ya tafi zai zai ban mana ƙur'ani a hannunmu saboda haka annabi ya fi kowa sanin alƙur'ani da abin da alƙur'ani yake faɗa wani lokaci maganganun alƙur'ani sukan ƙetare larabcin mai larabci Allah ya ce was'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tadilu nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna mutane suna tambayan ka labarin haila mace mai haila yace ainihin haila ai kazanta ne fatazilun nisa ku nesanci mata lokacin da suke haila wala takrabuna ko kusa da su kar ku yi hatta hurra sai haila ta yanke kaga anan baka da iko ka kwanta kenan da mace a ɗaki ɗaya domin ka zo kusa da ita balle ba akan gado ɗaya balle cikin shimfiɗa cikin abin da amma annabi ya yi bayani matarsa tana kwance da shi sai ta firgita ce lafiya lafiya ko kin aihu ne wato yana nufi ko kin ko kin ko kin haila ne ki eh ab ki je ki ki gyara jikinki ki kunzubu ki zo ki kwanta kamar da kaga wannan ya fassara wa laraba abin da ba za su iya ganewa ba sai ta hanyar annabi don bai dace da wala tagrabuhunna ba bai dace da fatidul nisa ba to irin waɗannan suna da yawa annabi ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin maganar Allah shi yasa Allah ya gabatar da shi sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suna wanda suna nan aka saukar da wayin sun fi kowa sanin wannan wahayi kuma sun zauna da shi yadda ya zauna wurin Allah su ma sun zauna a wurinsa su sahabbai sun fi kowa fahimtar addini sannan tabi'ai da suka biyo bayansu suka zauna da su sahabban sun fi kowa sanin addini bayan su sahabban sannan malamai da suka biyo baya musamman da aka zaɓi lokacin kashfu kashfu manansa bayan sahabbai bayan tabi'ai da wuri ya duhu Allah da ikonsa sai ya zuga wasu mazaje suka yi ta zikiri suka yi ta ibada suka yi ta shiga daji ba sa shiga cikin mutane don wai su wanke zuciyarsu ta yi kyau ta wannan lokaci sai musulunci ya kai wani wurin da ake kiransa islamul islami aka ci gaba aka yi imanul islami lokacin da aka islamul imanul islamin nan da za ga mutum ɗaya ya haddace hadisai dukkansu kamar yadda Ahmadu ibn Hanbal ake cewa ya haddace dukkan hadisai ba wai miliyan uku kawai ba hadisai duka ya haddace sannan da aka biyo baya waɗansu kun suka zo duk abin da suka gani na hadisin sai su faɗa maka wanda ya rawaito shi wanda ya tabbatar da shi wanda ya kaza wanda ya kaza gaba da an samu ci gaba sannan wajen a shekaru da suka haru sai aka ci gaba aka kai ihsanul islami an kai shekara wajen ɗari shida kenan to daga nan sai aka samu ci gaba a zamanin su da abdulkadir kenan a ya zama dukkan waliyan da suka wuce wanda suka zo a wannan wuri suna kansu sun wuce sun zarce su shi yasa shi da abdulkadir yake cewa wannan lokaci qadami hadi ala raqabati kulli waliyyin lillahi kafa ta din nan ta take kowane waliyin Allah yau ina sama da shi don dukkan waliyan sun tuke ne akan isanul islami shi ko ya kama daga imanul islami waliyan kuma sun tuke daga isanul islami sannan aka ci gaba har hijira ta kai shekara wajen ɗari tara da wani abu zamanin su su yudi kenan aka samu ci gaba an kai wajen imanul imani da aka wuce zamani ya kai alif da ɗari a dubu ɗaya da da ɗari da ɗari ɗaya wa dubu ɗaya da shekaru shine zamanin su sha'arani aka samu ci gaba cikin addinin wato sha'arani ya zo da inda kai arwala in ya duba sai ya ga tsabar zunubanka da ka wanke a wurin ga zunubanka na baki guda guda kaza ga sunan wanda ka- ka ka kurkure suka zubo ga zunubanka na ido wanda ka wanke idon ga yadda suka zubo ga kur- zunubanka na kunne ga zunubanka na hannaye ga zunubanka na gawa duk zai nuna maka ɗaban zunubanka ya gansu kamar yadda likita yake sikainin yana nuna mutane abin da yake cikin mutane har hijira ta kai shekara dubu da ɗari biyu a cikin dubu da ɗari ɗaya da hamsin ne shehu tijjani aka haife shi dubu ɗaya da ɗari da hamsin aka samu ci gaba ya shekara shekara arba'in da shida aka ba shi wannan ɗariƙa da aka ba shi ita abu ya kai shekara dubu da ɗari biyu cikakke bayan nan sai ya hau wani makami sai ya zo yana cewa fi da abdulkadir da yake kirari yana cewa kafarsa ta take dukkan wali har ma yana cewa albaidatu min nabi albin wa rafahu la yuqawam kwaina in ji fi da abdulkadir kwaina ya fi wali dubu wato wai almajirinsa wanda bai gangane abubuwa ba ya fi wali dubu wal farqu la yuqawwamu amma in ɗana ya zama tsiya ko ya zama kekere kekere ke to ya fi- ba ba za ku kimanta shi ba don darajarsa to da aka yi so wajen shehu tijjani an shiga shekara dubu da ta ɗari uku sai ya ce bidayatu na nihayatul auliya arifina billah ta inda muka fara to nan ne dukkan waliyan duniya suka tuƙe ta inda muka fara ta nan dukkan waliyan duniya suka tuƙe wato kasan farkon farkon abu da ƙarshensa shi abin da ya sa sahabbai suka fi waliyai farkon sahabbai shi ne ƙarshen waliyai sahabi abin da ya bashi zamowa sahabi ya ga annabi ne kuru-kuru da zatinsa to ko da sakan ɗaya balle ba ya kai awa da annabi to ba wanda zai samu daraja irin tasa ya zama sahabi ya kai matuƙa to waliyi kuma ya kama aiki yana neman Allah ya bashi matsayi cikin matsayin bayin Allah ƙarshen abin da yake nema ya samu ya ga annabi ba cikin bacci ba shi wancan sahabi a cikin bacci ya ga annabi farkon farkon nasa kenan amma shi wani abin da yake so ya kai matukan cewa yana ganin annabi ba cikin bacci ba ra'aytu rasulullahi jada bi bi bugyati wa ma ghaba anni dara barran wala bahra ra'aytu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fil kainati mukhassisu to irin waɗannan wali ya ga annabi kuru-kuru shine a ƙarshen darajarsa ta haka Allah da ikonsa kamun hijira ta kai shekara dubu da ɗari uku da wani abu Ibrahim Shehu Ibrahim ya bayyana iko da ya bayyana yake sai yake إذا بلغ الغلام لنا فطاما تخر له المشايخ ساجدين دانا و دانا و إن شو إبراهيم إن ياري كهاريا كي لوكتي ياي ها من ينشه نول يندونا يسون قيد زبالي har ya ƙara shekaru lokacin da ya kai kusan ya kai shekara talatin talatin da wani abu domin ya zauna cikin kurbaniya shekara wajen arba'in da biyar to nan da yake cewa alaihi salatullah summa salamu biha faqa aqdabal bariyati lil baydu tira da aminci tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam albarkan wannan salati ina gaya muku albarkan wannan salatin nake yi albaidu kwainawa faqa aqdabal bariyati ya wuce kuduban waliyai kwainawa ba wai tsiyako ko zakara ba akwai ya wuce kuduban al'umma za ka duniya shanin manzo Allah ku gaba gaba yake ci kullum gaba gaba yake ci Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da kowa a cikin halittarsa yana tare da komai cikin halittarsa subhanahu wa ta'ala amma sai yawa abun da- daki daki yayi wurin haske guda uku wurin duhu guda uku sai ya za kas gaske tsakaninsu fadan Allah a sama haske ne zalla sannan inda ya ajiye annabawa haske ne zalla da annabawa da mala'iku sannan har zuwa ga muminai haske ne amma haske akwai haske akwai duhu a hade haske da duhu a hade gwargwadon hum darajatun inda Allah to in an zo daga nan duniya to sai ya zama yanzu kuma za a shiga duhu guda uku an gama haske guda uku na fadan Allah na wurin annaba da mala'iku da, da sahabbai an shigo waɗanda suke manyan waliyai an shigo wajen muminai wato musulmi gaba ɗaya kenan wannan haske guda uku kenan Has- duhu guda uku shine duhun rashin musulunci wanda yanzu ake ba a cewa kafirci wai saboda a zauna lafiya ba a ce kafirci ko a ce kafirai a'a waɗanda ba musulmi ba ke cewa to waɗanda ba musulmi ba kashi uku ne kashi ɗaya sun yarda da Allah sun yarda da annabawa amma sun rage waɗansu ba su yarda da su ba kuma Allah baya son haka innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila wa yaqulu humul kafirun haqqan to sun ware wasu annabawa ba su imani da su ba to Allah ya ce su dai kafirai ne tare da suna da addini suna littafin amma Allah yana kiransu kafirai sannan akwai waɗansu wanda ba musulmi ba masu tsabi na yi magana su ɗazu wanda sun san Allah shi yake yin komai shi ne mai tafiyar da komai shi ya yi sama ya yi ƙasa ya yi komi ya yi kowa ya tafiyar da yake tafiyar da iska yake tafiyar da rani da zamana da zamani duka sun sani amma ba sa bautawa Allah suka ce ai ba su gada ba biyu kenan sai wanda ba musulmi ba suka- wanda suka ce Allah ma gaba ɗaya ba su san akwai shi ba sun kai sun kai matukan zurfi a cikin duhun kafirci zulmatun ba'dha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yariha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur to wannan kenan sai Allah ya sa wani abu tsakanin kashi fari da kashi bakin nan ana kiransu munafukai in sun koma wajen kafirai su duhu ne in an shiga sallah da su cikin musulmi su haske ne munafukai kenan amma da Allah yana kiransu kafirai inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a wannan shine gaskiyar tsakanin musulunci da kafirci to duk da haka sai Allah ya ajiye fadarsa guda wuri biyar fadarsa wuri biyar inda yake tajalli wa dukkan halittarsa domin na tare da kowa yana tare da komi a ganin damansa fiye da hankali zai fiye da hankali zai dauka la tudriku al-absaru wa yudriku al-absara ma yakunu min nabiy salasatin illa wa rabihum wa la khamsatin illa wa sadisuhum wa la adna min zalika wa la lahum aina ma kanu aina ma kanu aina ma kanu هو الأول والآخر والزال والباطن وبكل شيء عليم yana tare da komi yana tare da kowa da ya kasa abin kashi biyar kashi na ɗaya shine duniya inda muke nan har zuwa sama ta ɗaya ana kiran wannan wurin alamun ajisami alkasibati alamun nazuti ake kiran wannan wurin shi kuma ya kasu kaman kashi biyar akwai waɗanda suke jamadat kasa da abin da yake bayanta su duwatsu su karafe da sauransu da ruwa da abin da yake tare da ruwa banda banda banda dabbobi ruwa su da iska da wuta da iska da wuta da ruwa in an hara da ƙasa sun zama hudu kenan su da anasir wanda ake halittar dukkan halitta da waɗannan guda hudu su anasir guda hudu wuta iska ruwa ƙasa su suke yin aure duniya ta rayu idan ruwa ya auri ƙasa na ake samun tsire-tsiren abin da mutane za su ji damu da dabbobinsu za su mata'allaku wa da amiku amma sai da taimakon ƙasa da taimakon iska kamun auren ya yi idan iska ta auri wuta za su aihu amma su abin da suka haifa ba zai haifa ba abin da suka haifa ba zai haihu ba kuma dole ne sai da nazun sannan na wannan ɗin ya yi amfani misali duk abin da ka gani na rayuwa daga ƙasa ya tsiro aka ci da mutane suka ci dabbobi suka ci kuma duk abin da ka gani a duniya wanda ba tsira ya yi ba kamar misalin injuna motoci babura kekuna robobi waɗannan abubuwa duka iska ce ta wuri wuta ta haife su amma su ba su haihuwa domin shaidan ya yi kirari ya ce shi ya fi adam saboda shi an halicce shi da wuta to Allah adam kuwa an halicce shi da tabo wato ruwa da ƙasa kenan sai Allah ya wannan abun albarka shi kuma wannan ya zama haka amma ba zai yiwu ba a rayu sai an haɗa da waɗannan ɗin wanda iska da wuta suka aura ɗin to in an yi wannan ɗaya ga jama'adat wato sandararru sai a koma a dubi dabbobi na cikin ruwa da na waje biyu kenan sai a dubi kuma tsire-tsire na batat wanda suke su suna da rai amma ba sa iya kare kansu bishiya mai gatari in ya zo ba za ta iya gudu ba sai ya ta sahara ba ta da iko ta gudu amma kuma tana da rai sai kuma hayawanat hayawanat su masu rai ne amma nabata suna da rai amma ba sa kare kansu daga nan sai a samu mutanen da ba musulmi ba daga nan sai a samu mutane musulmi ka kashi biyar kenan adamun nasu ga jama'at ga nabata ga hayawanat ga nabatan to ainihin wannan duniya da muke ciki wanda ake kiranta a wurin malamin alamun nasu din alam wato wurin da komai yake tare da jikinsa in an je sama ta daya ba za a bude kowa ya shiga ba sai musulmi shi wanda ba musulmi ba ko yana da rai ko ba da rai bai wuce duniya zai ta yawon a sama zai ga taurari zai ga lalata zai ga menene amma ba a bude masa sai sama ya shiga don ba shi da musulunci إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار an kure wannan kenan alam na jikuna na ce dama an kasa abun kashi biyar doga kashi ɗaya kashi na biyu alam na alwan alamul anwari wurin haske wanda faɗinsa ya ninninka duniya ninki ninki ninki don faɗinsa alamun malakuti kenan a irin sa wajen annabi yana magana yana ce Allah yana da wani gari idan ranar nan ta je garin ba za ta iya kure garin ba ko ta yi kwana talatin ba za ta iya kure garin ba don yawansa kuma ko ina halitta kake gani sahabban suka tambaya ya rasulallahi kuma dukkan su gaba daya musulmi ne ba zalimi ba fasiki ba fajiri ba balle fa kafiri sahabbai suka ce ya rasu wannan mutanen kuwa yan adam ne aha ba su san ma Allah yayi adamu ba sani ba wannan mutanen ba sa sabon Allah ta ina suke da shaidan kwace ai ba san Allah yayi shaidan ba to wannan alamul malakuti fadin sa ya dauka tun daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai ana kiransa alamun nasu wurin zaman rayukan muminai da rayukan waliyai da rayukan ƙurbai a siddiƙai da ƙurbai to daga nan sai a wuce kamar yadda wanda ba musulmi ba za a buɗe masa saba ya shiga ba ba dama ya shiga alamun malakuti amma mumini zai shiga alamun malakuti ko yana da rai ko ya mutu masu karama waliyai suna shiga alamun malakuti da ransu su je su dawo su gaya mana abin da su gano jiharar laqitul mustafa bi uruji ila allah min zarkawan waqta khuruji jalilan jamilan kamilan mubashiran bidarki muradil abdi qabla wuruji har zuwa inda yake cewa jarar qalamul ala bi hukmin li hakimin bi anil mu'alla ragma kulli uluji har inda yake cewa ruju'i min al maula li adam li amada nazilan ila al mar'i al ala fuwaika buruji ka anni baridu sirri lil kulli qadiban bi waqti hubudi misla waqti khuruji ma suna zuwa su tafi yawo su dawo su ainihin ta hanyar karama ma jaza mu'jizatan li nabiyin jaza karamatan li waliyin duk an abin da ya zama mu'jiza an yadda ya zama mu'jizan annabawa to an yadda irin zai zama karamar waliyai biyu kenan ga alamul alamun nasuti na jikkuna masu duhu masu jini masu nama ga alam na haske kowa ya je wurin ba zai je da jikinsa ba sai a tube jikinsa a jefar ya dawo alamun nazu da bashi wani jiki na haske da shi zai je can sama din don babu duhu a can to daga nan sai aka yi alamul jabaruti alamul jabaruti wurin mala'iku kenan wurin sahabbai kenan wurin manyan waliyai kenan alamul jabaruti daga nan duk wanda ba annabi ba ba zai wuce nan ba wato nan fa rayuka ake magana yanzu rayuka arwahul mujarrada wanda duk ba annabi ba zai wuce adamu jabaruti ba amma annabawa suna kaiwa a kasa makamin da yake hum darajatu inda Allah ko ina ya zo biyar biyar su annabawa waɗansu na nasutul lahuti waɗansu na malakutul lahuti waɗansu na jabarutul lahuti waɗansu na zuwa lahutul lahuti amma ba mai zuwa hahutul lahuti sai annabi ahmadu shi kadai shi kadai yake zuwa wurin dukkan halitta gaba ɗaya ba mai kaiwa inda yake kaiwa li waqtum ma'allahi la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyu mursal annabi na ce ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan annabi manzo komi isan mala'ika don kusanci ban san inda nake wajen Allah ba kamar da Qur'anin ba yana fada wa ma kana Allah yundiku bil ghaibi walakin la yattabi min rusuli man yasha fa aminu billahi wa rusuli annabi sallallahu alaihi wasallam yake huwiya ta alamul lahuti wanda take makwabtaka da ahadiyatu zati saboda haka ne ma banda shi ba wanda ya san sunan Allah ahadu a'a sai dai wahidu shi ne kada za ta kul huwallahu ahad amma sauran annabawa da sauran wada sai a ce wa ilahu kumu ilahu wahid sai an dawo wahidiya to wajen annabawa kenan to kuma duk gabaki da waɗannan abubuwa komai da komai Allah yana tare da shi yadda ita maraku ta ninninka ta ninninka ta ninninka duniya haka jabaru ta ninninka ta ninninka malakutu haka lahutu ta ninninka ta ninninka jabarutu balle fa in an ce za a wuce saboda haka ne ake ji a qur'ani inna iddata shuhur inda Allah isna shar sharan fi kitabillah shekaru lissafin watanni a wurin Allah wata goma sha biyu wata goma sha biyu shine shekara a nan alamun nasuti inda muke nan kamar an je wani wuri tsakanin alamun nasuti da alamun malakuti ko wani wuri da ake kiransa baitul izza inda qur'ani ya zauna shekara ashirin da uku nan kuma akwai wani wurin da yadda ya fi duniya faɗi kowane dare ɗaya a wurin ya fi wata dubu namu na nan ƙasa lailatul qadri khairun min alfi shahri to an shiga halabul malakuti abun sai ya canja ta ninninka abubuwan da aka wuce ninki ninki sai ya zama wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin bima ta'uddu wuni daya wuni daya a alamul malakuti yana daidai da shekara dubu a nan ƙasa inda adamun nasuti isna shi sharan fi kitabillahi din nan idan kuma an wuce alamul alamul malakuti za a shiga alamul jabaruti wai nan kuma an riga yawma tubaddalu ghayra wa samawat wa samawat malwiyatu bi yamini to an nade sammai da kasai kasar da muka faɗa an nade ta alamul malakuti an nade su an koma alamul jabaruti sai ya zama kowane wuni ɗaya a wannan wurin yana daidai da shekara dubu hamsin sa'ar salim bai zayu haƙi lilkirin da ya dawi min allah ma'arij ترجو الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وني دايا ينا ديدي شكا دبو خمسين إلى النظر من الدنيا عالم اللاهوت كنا أما دقنا أن أموزا كدن سيأتد ونوري أبدو دا أزل سنهدو با زامني با وري أزل دا أبدو سنهدو با لسابي سيكا جعلنا نشي كل يوم هو في شأنه ba lissafin wani abu sai dai a ce shu'unun yubdiha la shu'unun yabtadiha wannan fadodin Allah kenan inda yake tajalli wa halittarsa ba wanda ake masa tajalli da ahadiyatu zati sai annabi Ahmadu shi kadai sallallahu alaihi wasallam daga nan sai annaba guda hudu suna karkashin sa daga nan sai a zo a tadda annaba mursalai a hada da su zama ɗari uku da goma sha uku daga rai an wo ƙasa sai ta da annabawan da Allah bai aike su ba daga nan kuma sai a dawo alamul jabaruti inda za a tanda mala'iku da sauran wada wannan shine a takaice duk abin da nake waɗannan maulidi nake yi ina yin bayanin annabi Muhammadu ne da shi'uninsa da isarsa gwargwadon iko gwargwadon sani gwargwadon abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama wannan jiki nasa ya zo ne ya sauka a makka ya sauka a makka inda ya shekara shekara sittin da uku wato shekara shekara bakwai sautar ko shekara ishirin da ɗaya sau uku sittin da uku kenan ya kawo mana dukkan alherin duniya da lahira an haife shi a makka tsakanin babansa Abdullahi da mamansa Aminatu bintu Wahabi waɗannan bayin Allah manya masu daraja akwai waɗansu na sallah amma ba san darajarsu ba suna faɗin miyagun da miyagun maganar da bai dace da matsayinsu ba Abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zama annabi ba don zamanin annabi ya zo shi Abdullahi baban nasa in ya tun da ya zo zamani annabi sauran shekara ashirin da biyar annabi ya bayyana ya zo yaushe zai zama annabi bai zai zama annabi ba don haka ba ba yadda za a ce baban isma'ilu ya zama annabi baban ishaku ya zama annabi baban yaqubu ya zama annabi baban yahaya ya zama annabi baban sulaimanu ya zama annabi amma annabi muhammadu babansa ba zai zama annabi ba ai ba zai yi ba sai dai larura irin wannan saboda haka zamaninsa ba annabi shi yasa Abdullahi babansa bai zama annabi ba amma suna da cikin manyan bayin Allah duk wanda ya dangana wa Abdullahi baban manzo Allah wani mummuna abu to fa ya cuci annabi ya shiga la'ana haka kuma duk wanda ya dangana wa Aminatu bintu Wahab mahaifiyar manzo Allah wani mummuna abu ya dauki wahala ya dauki la'ana innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina duk wanda ya cuci annabi sallallahu alaihi wasallama ya cuci Allah Allah ya shirya masa azaba mai wulakanci saboda haka wayannan bayin Allah su ne suka fi annabi sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf har zuwa Adnan har zuwa Adam shine baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahab ita ce mamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa tun daga annabi Adam har zuwa babana Abdullahi ban taɓa shiga wani mummunan wuri ba har na iso na sauka nan lafiya saboda haka duk wannan dogon zamani da annabi yayi yana yawo cikin mutane kowa ya zama kakansa to ba zai zama kafiri ba ya fito aka haife shi bayan babansa ya rasu yana da wata hudu a ciki babansa ya rasu sannan aka haife shi da aka bai ƙa'idan matan mutan makka masu daraja ba sa shayar da ‘ya'yansu shayar musu ake yi kuwa sun fi so a shayar da ‘ya'yan a ƙauye don su ji daɗin iskar ƙauye wanda ba gurbatacciya ba su tayi cikin larabci wanda ba gurbatacce ba to sai aka zo aka karɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kai shi wajen shayarwa sai halimatu sa'adiyya ta yi nazara aka ba ta wanzu Allah sallallahu alaihi sai da ya shiga gidanta sai dabbobin da suka canja lamarin da duk ya canja ta samu albarkar da bata zata ba ta ji daɗi to dama an yi da ita shekara biyu za ta mai da shi ta maido shi wajen mahaifiyarsa idan abin bintu wahabin amma ta ce tana roƙo tana roƙo a bar annabi wajenta tukuna sai an ƙara shekaru shikenan aka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajenta har ya wayo to lokacin da irhas nasa ya zo motsi manan irhas wani abun mamaki wa annabi amma ba lokacin annabci ba mujiza ce amma sunanta irhas abubuwan mamaki da suka ta bayyana a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji tsoro wata rana yana tare da yara suna kiwon dabbobi sai waɗansu mutane guda biyu su kama su kwantar da shi suka fiye da zuciyarsa sai yara suka ruga a guje suka ce ba lafiya waɗansu sun kama muhammadu sun kwantar da shi sun fede shi maza maza abu kafsha wato mijin halima da ita halimar suka tazo a guje suka zo suka tarda manzon Allah inda aka ce an kwantar da shi an an da zuciyarsa din nan yaya menene ya zame ga yace waɗansu mutane ne guda biyu suka zo da dan kwanon su suka fai da zuciyata suka wanke ina gani suka mayar to ina wurin yankan babu kana jin ciwo ba na ji to wannan operation kenan aka yi maza aka fi da gudan jini na dan adam aka jefar aka ba zuciyarsa kalau kalau sallallahu alaihi wasallam to da ganin irin waɗannan abubuwa sai suka ɗauki manzo Allah suka mai da shi wajen mahaifiyarsa Amir bin Tuhabin manzo Allah ya zauna wajen mahaifiyarsa har ta kai shekara shida tare da shi ta kai shekara shida sai Allah ya mata rasuwa aka binne ta a wani wuri inda ta rasu abuwa daga nan sai aka mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen kakansa Abdul Muttalib ya koma wajen kakansa Abdul Muttalib yana da shekara takwas daga nan daga Abdul Muttalib da ya rasu sai aka komar da shi wajen ɗan uwan babansa Abu Talib har lokacin da ya isa aure har lokacin da ya aure yana tare da abu talib abin mamaki wata rana wata kisa zan yi nan mai amfani lokacin da ake zaman lafiya muna da almajirai a ƙasar filato kiristoci suna yawo suna bishara wato suna wazi irin nasu sai almajiranmu suka je ran da malaminmu ya zo za mu haɗa ku da shi ku yi maganan ilimi kazam sai wata sai na zo sai ga su biyu da littafin su a wurinsu za mu yi magana kenan sai na tambaye su na je kun dai san annabi isa ba shi ne farkon wanda Allah ya aiko duniya ba ka ce eh sun sani to bari mu ɗauko kusa Allah ya aiki annabi Ibrahim ya isar da aikansa ya isar da aika an karba ana yi sai Allah ya aiko annabi Musa annabi Musa ya ce ni din nan ku zo ku ji bayani a wajena yanda Allah ya aiki annabi Ibrahim ni ma haka Allah ya aike ni ku ji za ku samu ƙarin bayani a wurina idan mutane sun ce ba su yadda ba ruwansu da Musa Ibrahim ya ishe su sun kyauta ce no no ba su kyauta ba to ana nan Musa yana nan yana yi sai Allah ya turo annabi Isa ya ce jama'a ku zo wurina za ku samu ƙarin bayani za ku samu sauƙi za ku samu abubuwa iri iri ni ma daga Allah nake Allah da ya aiko Ibrahim ya aiko Musa shi ya aiko ni idan mutane sun ce ba ruwansu da annabi Isa annabi Musa ya ishe su sun kyauta ce no no ba su kyauta ba ce ana nan ana nan bayan annabi Isa sai Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ce Allah da ya aiko Ibrahim ya aiko Musa ya aiko Isa ni ma shi ya aiko ni ku ji ku zo waje na abun namu duk ɗaya ne ta'alau ila kalimatin sama'i sama'in bayana bainakum mutane suka ce su su ba za su bar annabi Isa su bi shi ba suka ki sun kyauta sai suka yi shiru kanan sai suka ce Muhammad ba annabi ba Muhammad ba annabi ba amma ko zan yi mamaki na ce Muhammad ba annabi ba Muhammad ba annabi ba ai zan yi mamaki Muhammad din nan an haife yi wani gari ba ilimi ba malamai sunan garin Makka ba su abin da suka sai waƙoƙin giya waƙoƙin mata amma ba ilimin addini wannan mutum a nan aka haife shi ya shekara arba'in bai taɓa yin tafiya ya yi karatu wajen malami a waje ba malami bai taɓa zuwa wajen ya karantar da shi ba kazam sai muka ji muhammad yana ce ku zo wuri na za ku samu labar ku ɗauko alƙalami ku ta rubuta abin da na faɗa yana faɗa ana rubutawa yana fara ya aka yi aka halicci sama ya aka yi aka halicci ƙasa ya aka halicci abin da yake tsakanin su ولا إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندار ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وفوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سؤال لسائلين ثم إلى السماء دخان فقال لا الذي يقون أو كان قال هذه طاين فقدونا سبع سماوات في يوم في كل سماء أمرا محمد يتبادى لابار يد أكي أكي سما يد أكي أكي كذا يد أكي أكي أبن تكانين سو سنة ko menene annabi Muhammad ya Muhammad Muhammad da ke faɗa musu ya faɗi komai filla filla filla har lokacin da aka ce aka gira annabi Adam Allah ya gaya mala'iku abinda Allah ya gaya musu Muhammad ya gaya mana abinda mala'iku suka amsa wa Allah Allah ya gaya mana annabi bayan Allah ya tura cikin aljanna ya yi masa mace Hawwa ya tura aljanna lokacin da annabi Allah ya ce mala'iku su masu jira suka yadda bilis bai yadda duk Muhammad ya gaya mana da suka shiga aljanna dalilin fitowar daga aljanna duk Muhammad ya gaya mana da aka fito aljanna farkon kwanciyar mijin da matar duk annabi Muhammad ya gaya mana wadan mata kashe ya hamadan hamlan kafifa fa marrat bi suka ci gaba da haihuwa har gawan farko ta ɗan uwa ya kashe ɗan uwa cikin ƴaƴan Adamu ya ɗauke shi yana yawo da shi yadda zai da shi don bai taɓa ganin gawa ba Muhammad ya gaya mana yadda kai mala'iku ne suka zo a cikin sifan tsuntsaye wato hankaku suna kokowa ɗaya kashe ɗaya sai ya tona rami ya bunne shi sai ce a'a أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وواري سوءة أخي yanzu kawai tsuntsu hankaka ya fi ni dabara ya kashe dan uwansa ya tona rami ya bunna shi ne in kasa yadda zan yi da dan uwana to sai ya tona rami ya bunna dan uwansa kabarin farko ke duk mamman da yake gaya mana wannan sannan aka ci gaba da halitta aka ci gaba da bayani har aka komo annabi nuhu wanda Allah ya aike shi sai da ya annabi ya shekara annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana wazi bakin mutanen da ya samu duka muhammad ya gaya mana yadda aka yi da ƙarshe muhammad ya gaya mana aka sako ruwan tufana ya zo harkar da kafirai aka sa a jirgi jirgi ya fitar da wasu rai duk mamman yake gaya mana wannan sannan aka yi waɗansu katti bayan nuhu ana kiransu adawa mamman yake gaya mana wannan aka yi wasu kuma samudawa mamman yake gaya mana har aka izo lokacin da anna- aka yi annabi ibrahim har aka izo lokacin da kakar annabi isa ta samu ciki na maryamu mijinta ya razu ta gaya wa Allah abin da yake cikin nan nawa na baka shi duk lokacin da laifa ya zama kayanka ka sa shi cikin baitul maqdis ya yi maka ya maka aiki sai ta haifi abin sai abin ya zama mace sai ta wane ta zai karu kalun sai Allah na yi maka alkawari zan ba da abin da haifa gare ka shiga masallaci amma abin ya zama mace mace kuma ba ta dacewa da zama a masallaci Maryam kenan wanda ta haifi annabi Isa ana nan da aka yi zaɓe wa zai rene ta zakariya ya ci duk muhammad ne ke gaya mana wannan ya je ya gina mata wurin zama cikin masallaci muhammad ya gaya mana har lokacin da cikin annabi isa ya kullo ta yi ta kuka tana ce ina ma da na mutu wannan mummunan rana da na gani ina ma da na mutu ni ina yar babban mutum ba ni da aure ba na lalata na haifi ɗa me zan gaya mutane na sai Allah ya ce mata kwantar da hankali ki ji murna ki ci abinci ki sha ruwa kwantar da hankali ki ba sharri ne ba wannan alheri ga samu idan mutane sun dame ki da magana ina kika samu wannan ina kika samu wannan kar ki yi magana ki nuna ke yayi magana da kansa shi kenan sai yayi magana yace inni abdullahi atayna kitaba wajen nabiyya wajen barka ai raba kun du'a sai kaza kaza kaza Muhammad nabi ke ba mu wannan labari Muhammad ya ci gaba da gaya mana yadda ake kera ɗan adam a cikin uwarsa. Wani yadda kalmar nisa da min sulatin min din, su ma jami'in nufa da fi ƙarerin bakin, su ma kalmar nufa da alaƙatan fa kalmar alaƙatan da rasan fa kalmar nufa da izaman, fa kalmar da izaman da ma su ma jami'in alƙarƙan aka. Da mutan da ko har zuwa turawa suna ce wai ɗan adam asalinsa wai biri ne ya shigo gari, wutsiyarsa ta tsinke, gashinsa ya zube, to shi ake kiransa ɗan adam. suna cikin wannan ƙarya sai da annabi ya zo ya gaya musu yadda ake halittar ɗan adam tun ruwan mani har gudan jini har tsoka har har har haftar ɗan adam a sa masa nama a fito da shi ne likitoci suka aura suka abin da muhammad ya faɗa nan gaskiya ne muhammad ya ci gaba da gaya mana labarin abin da yake faruwa lokacin da za a mutu da abin da zai faru bayan mutu a cikin kabari da abin da zai faru har yadda waɗansu mutane za su shiga aljanna Allah ya sa da mu wasu mutane za su shiga wuta Allah ya kiyaye mu to wannan ilimi duk gabaki da in an ce mini Muhammad ba annabi ba zan yi mamaki ina samu wannan ilimi tunda shi ba annabi bane ko ba ta yin karatu wajen wani malami ba suka ce wata kila ya girma da kakan shi na ce ai yana da shekara takwas kakan nashi ya mutu kuma kakan nasa ba malami bane mutumin kirki ne dai Abdul Muttalib amma ba malami bane kuma yana da shekara takwas kaga na zai rasu domin muna tarihi mu ya zo kan shi karatukan na manzo Allah shi yara na shigar da wannan kissa suka ce ci abubuwan da kana faɗa wannan Qur'ani ko na ce Qur'ani no Qur'ani ba Muhammad ne ya yi shi ba abokanan shi ne suka yi Qur'ani Umaru Umaru naje Umaru da Abu yes Umaru Abubakar sunan sun yi Qur'ani sai naje haka ne Umaru da Abubakar duniya bata san su ba sai zama wanzu almajiran Muhammad duk abu da suka miƙa duniya daga Muhammad su karba wai tukuna magana Qur'ani me za a rike Qur'ani ya ce ma- ma- namiji ya mata hudu Muhammad ya yi mata shi tara menene za a rike sai akwai haka Allah ya kawo mutane daraja ya ba su daraja ya ajiye waɗansu third class waɗansu kuma manya sai ba su first class mu muna da third class mu mata hudu muhammad namu yana da first class ne mata tara ko kuma kiristoci third class naku mace ɗaya ɗaya kar ku ƙara amma shugaban ku annabi isa bai taɓa yin aure ba shi yasa fasto wai baya aure yana koyi da annabi isa yanzu tun da abin ya zama haka ko ma wajen ɗan uwanka kiristoci ka ba shawara lamari ya canja ko ku koma first class na mai gidanku ni ko ko ba ga musu yan uwa na lamari ya canza mu bar san kiran mu koma fas kiran na mai gidan mu ta in mata tara tara zadi mai zuwa kana nan ko na ji ha ga da da ka mu kara zadi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma waje Abdul Muttalib yana da shekara goma sha uku aka yi tafiya da shi aka so ganin abubuwan mamaki da labarai iri-iri aka tawo da shi aka ce kar aje da shi ƙasar turawa yahudawa in sun gaji za su gane shi ne annabin ƙarshe ba za su bar shi ba aka dawo da shi ya kai shekara ashirin da biyar aka ce ya kamata ya yi aure yan abokansa duk sun yi aure ga shekararsa ashirin da biyar bai aure ba amma da yake babansa bai bar masa dukiya ba ba mu da kuɗi in ji abu tsari amma akwai attajira mai yin fatauci tana tura mutane su ne mata fatauci zan kai ka wajenta ku ƙulla yarjejeniya ta saka daga cikin masu yi mata fatauci za mu samu kuɗin da za ka yi aure a kai wajen khadija Khadija ta yi aure ta yi aure har ta haihu kai yanzu yayanta su Hindu Ibn Abi Hala yayanta ne kamun ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi da ta je wajen annabi aka ce ga wanda muke so ki dauke cikin ma'aikatanki masu yi miki fatauci masu kai kaya sham suna sayarwa suna sayo kaya ce wallahi na yarda da shi wallahi na yarda zan sa cikin aiki na na yarda da shi shi kenan aka shirya tafiya annabi zai tafiya kenan da kayan khadija zai sayar mata a sham ya sayo ya dawo suka tafi da maisara wani yaronta ya ta ganin abubuwan mamaki iri-iri game da annabi idan annabi ya zauna a rana inuwa za ta karkato da kanta ta zo ta rufe shi ta masa inuwa abubuwa iri-iri ban mamaki aka je aka sai da kaya da tsada kayan da za a sayo kuma yayi arha aka dawo to sai a sai wannan murna ta cika cikin zuciyar maisara ce ka yadda in riga in je in gaya wa uwargijiya ta labarin ka kamun ka iso sai ya je ya gaya mata ki kai amma wannan wanda kika hada tafiya da shi na ga abubuwan mamaki iri kaza kaza kaza kaza ashe kamar yana zuga ta ne da annabi ya zo ya miƙa mata yadda aka yi na sayarwa da na sayi da ce ni ba wannan ne ya dame ni ba in kai da ni na so ka aure ni ki kar kawo maganar wasa mana don an kawo ni mu yi harkar gyaura shine za ki je za mu yi aure ni ina yadda nake nan ke kina yadda yake ya za mu yi mu yi aure wallahi ina son ka Allah ina son ka ina son ka kuma sai na aure ka to za ta damu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je an gaya wa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib din to da kyar da aka yadda iyayen Khadija suka yadda suka aurar da ita nan ma sai da aka yi dabaru duk wanda suka za su inkari aka yi biki aka shayar da su giya suka bugu aka musu magana ya ta aure wanda duk take so mana ta aure kowa ma mana sun bugu aka yi auren Khadija annabi yana da shekara ashirin da biyar tana da shekara arba'in in kai lissafi kamar ta bai wa annabi wasu shekaru kenan kar ka manta tun Allah bai halicci kakanta annabi Adam ba annabi Muhammadu yana nan balle annabi Ibrahim balle iyayenta to Allah ya yi wannan don ya nuna wulakancin duniya Allah ya yi matan duniya da lahira duk gaba ɗaya don annabi Muhammadu. Haka Ƙur'ani yake faɗa mana. Ƙur'ani ya ce wa kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayati khalisatun yawm al-qiyamah. Ga wa duniya wa yaramta abubuwan jin daɗi na ci ko na sha ko na aure ko na sawa ko na gida wa ya haramta. A'a. ai ban kawo kayan jin daɗi a duniya ba ma sai don muminai ko da yake lahira ba mai samu siyasa ashe kenan duk kayan jin daɗin duniya da Allah ya kawo a duniya don muminai ya kawo su wa ake bi a zama mumini annabi Muhammadu kenan don wa kenan aka kawo قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة بل ما ناهرة ashe kenan matan duniya da matan lahira da jin daɗin duniya da jin daɗin lahira duka saboda annabi aka yi su amma ga shi shekara ashirin da biyar bai aure ba da ya zo auren kuma bai so ba da buzuwa ba sai bazawara bazawara ma wanda ta yi aihuwa don a nuna maka wulakancin duniya ita ba komai ba ce wal hayatu dunya fil akhirati illa qalil duk ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su ne wajen sayyida Khadija ƴaƴansa guda shida duka a wajen ta ya sama na bakwai shine sayyidina Ibrahim al-mu'azzam wanda aka samu a Madina shi kada aka haifa a Madina sauran duka a Makka aka haife su nan suka rasu kuma ikon Allah maza Allah ya haifi ‘ya'ya maza mutuwa suke yi in ya haifi mata sai su rayu dalili ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya wuce shekara biyu ya yi hankali ya yi wayo mai sunansa ai kuma ba annabi zamanin annabi idan ‘ya'yan annabawa nan duk sun zama ‘ya'yan annabawa sun zama annabawa menene ƴaƴan annabi Muhammadu za su zama ba su ma annabawa za su zama an riga kuma rufe annabci kuma su zo suna yawo kamar mutane ba ji daɗi ba saboda haka kuma aka bar ƴaƴansa mata don ya samu mu samu danganensa a duniya ba don samun ƴarsa Fadima ba da umama da ba mu samu dangin annabi a duniya ba saboda haka dai sallallahu alaihi wasallama ya'ya suka zama mata ne suka rayu har ma in wani ya kukan cewa ‘ya'yansa mata ne jai ba kai kan labari ma ‘ya'yana mata ne sallallahu alaihi sallama yana da shekara talatin da tara da wata shida sai Allah ya yake shi ya ba shi wannan ƙur'ani da yake hannunmu shawar ramadan allazi unzila fi alqur'anu a watan ramadan aka saukar da wannan alkur'ani aka nada shi annabi a zahiri bayan shi annabi ne a baɗini tun ba a fi wado bayan bai watsin amma ba miƙa masa shi hannu da hannu ba sai bayan wata shida sai da wannan watan na aihuwa ya zo aka miƙa masa ƙur'anin don a sake karrama wannan watan saboda haka ne a cikin wata shida duka yana yin mujiza yana yin abubuwan mamaki abubuwa suna gaishe shi assalamu alaikum ya rasulullah ko itatuwa ko dabbobi suna gaishe shi assalamu alaikum ya rasulullah har ma ya kasa jin daɗin zama fili sai ya koma kogon dutse yana ibada yana ibada akwai wani malami jahili a ƙasar nan da aka yi in ka ji annabi Muhammad ya shiga kogon dutse ya ibada da wani addini ya yin ibada da wani addini ya kai kai dai baya son zama cikin kahirai ya koma waje guda amma da me zai ibada annabi muhammadu kafiran zamanin sa an tambaye su wal in wal in sa da man kada ga samatu la yaqulun allah wa yadabbiru lam qul ma yaqulun wa yaqulun allah duk kafiran qurayshawa sun san allah annabi muhammadu bai san allah ba don ya san allah ko zama ya ta cewa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah bai yayi kenan kulillahu summa zarhum fi khawdihim yalabun to har lokacin da wata shida suka kare idan guzurinsa ya kare ya koma ya dauko guzuri har lokacin wata shida kaza mu sai ran nan ga malaika jibrilu ya zo a cikin yanayinsa na mala'ika sai ya nuna jikin nan nasa ya nuna ya ji tsoron abin da ya gani don jikin nasa sabo ne ba shi ne sabo jikin ne sabo jibril ce ka ji tsoro ne ai domin fuka-fukinsa ya rufe sama ya rufe dukkan sama gaba ɗaya yace ka ji tsoro ne ai fuka-fukin israfilu sun finawa to sai ya dawo masa cikin surar ɗan adam ya ce masa iqra kai karatu annabi ya ce ni ban san karatu ba ban taba yin karatu ban san karatu ba ma na bi qari sai ya jawo kan manzon Allah ya sa ta hamatarsa aka jima ya sake shi ya ce iqra kai karatu yace na gaya maka ni ba mai karatu bane ban san karatu ba ya sake jawo kansa ya sa a hamata ya sake sake iqra ce ni ban yi karatu ba sai ta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra rabbuka nakram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam abinda annabi ya fara ji kenan wajen Allah ikra bayan Allah ya saukar masa da ilimi iri iri ya ba shi ilimin farko da ilimin ƙarshe ya ƙara masa ilimi amma duk da haka yake bisa ja qurrab bi dhinni ilman wa qurrab bi dhinni ilman ka rika cewa Allah ya ƙara maka ilimi Allah ya ƙara maka jama'a Allah ya ƙara mana ilimi Allah ya ƙara mana ilimi to anan zan koma kan wa'ancan samari wanda nake jawo hankalin su dawo mu tafi tare din nan annabi ya ce Allah ya sanar da ilimin farko da na ƙarshe da ilimin mutan da na da na farko da na ƙarshe ya ƙara masa ilimin da wa'annan ba su da shi amma duk da haka zai kaji waɗansu jahilai a gabar ta tsakiya in kai musu maganar ilimomin nan na zamani in ka ce yaya waɗannan abubuwa suke ci ai wai annabi bai san su ba domin da bakin ya ce an tuma halau bi umuri duniya ku kun fi kowa sanin harkar ku ta duniya a'a kilili ne annabi yana so sanar da mutane sanin Allah me yi amfanin kilili da ake bugawa dabino suka ce in ba buga kililin ba yayan ba za su yi kyau ba da Allah shikenan sai suka bar buga kilili a waɗansu libinai wanda ba buga masa kilili ba ya'yansa suka yi muni annabi ce me yasa aka ya gaja ai kai ne kace ba sai an buga kilili ba to anan annabi ya so ya koya mutane ne abubuwa dukkan su ba su da amfani sai Allah shi kadai ne yake da amfani saboda haka ko maganan ilimin boko annabi da kansa ya aiki zaidun sabit wanda mahaddacin ƙur'ani wanda sai na umaru da abubakar suka sashi shugabancin tara mana wannan ƙur'ani da yake hannunmu annabi ya aike shi je koyo ilimin boko saboda ya amsa masa takardar wasiƙu ya karanta masa wasiƙu idan ko takarda da rubutun boko zaidu ne yake karanta wa annabi in za a ba da amsa zai ne yake rubutu ya bayar shi ko annabi Allah ce wattabi wa lakum tataduna annabi yayi umurni da ai boko kenan ko bai yi ba wanda ya bada qur'ani wanda ya rubuta qur'ani ya rubuta boko aka kai ya rubuta boko saboda haka cewa boko haramun kuskuren fahimta ne boko wajibi ne na al'umma ba wajibi ne na kowa da kowa ba in aka samu waɗansu sun yi shi to sun ɗauke waɗanda ba su yi ba ba kaman ilimin arabiya bane kowa dole sai ya yi gurgudo ya san meye alwala meye wankan janaba meye sallah meye zakka meye azumi sannan ya zama musulmi kenan ilimin ya zama dole akan ilimin da ya dame ka yi shi amma boko ba dole bane amma dole ne akan al'umma al'umma musulunci ta zai ba za ta yi boko ba ta sabi Allah ta sabi Allah dalili Allah ce walillahi izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin dukkan girma da daraja da komai na ɗaukaka ya ƙare daga Allah daga Allah sai annabi Muhammadu daga annabi Muhammadu sai mu'minai mabiyansa to da Allah musulmi gaba ɗaya in ba mu yi karatun boko ba me za mu samu a duniya banda mu je mu zama kilina ko mu zama masinja ko mu zama direban hajiya za mu yi mulki to ina izza din ba izza kace kenan dole yadda hannun dama yake nuna hannun addini hannun ilimin arabiya haka hannun hagu yake nuna ilimin boko ilimin duniya mai hannu biyu ya fi mai hannu ɗaya saboda haka yake jawo hankalin mutane duk abin da musulmi zai yi ba ya yi shi daidai da yadda Allah ya ce daidai kuma da annabi ya karantar saboda haka ko da yake masu cewa haka din ba sun karyata kansu da kansu tunda suna da bindiga waye koya musu bindiga ina suka saya yan boko ne suka sayar musu suna da bom wai kuma musu yin bom yan boko ne suka ashe sun zama almajiran yan boko ko da boko haramun ne saboda haka da ke jawo hankali da har yanzu samari masu kishin musulunci su dawo mu tafi tare abin da su gane ba mu gaya musu su yadda tun da yake hal yasta billahi la ya'lamuna wal la ya'lamun saboda haka muke jawo hankali masu jiya boko haramun su janye wannan magana kamar yadda Jafar ya faɗa musu Jafar Adam ya kira babban su ya ce babban su almajirinsa ne ku janye magana guda biyu cewa boko haramun siyasa kafirci ku janye wannan saboda a tafi tare suka ce ba za su janye ba to in ba yi boko ba yaushe za a yi wata harka ta duniya ta isa in ba yi boko ba a siyasa in ba yi siyasa ba a san mulki in ba san mulki ba an wulakanta kuma Allah ce da girman sa yana annabi sai namu saboda haka ilimin boko bawa ne na ilimin arabiya mai masa hidima wannan na kula da addini nahira wannan ya kula da duniya amma jahannam jahannam la yakuna ta'amu ma kanu khalidin annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi qur'ani ya so makarantarwa yana da shekara arba'in kenan ya karbi alqur'ani daga nan yanzu ko za mu dan ajiye kaɗan masu taniya su yi taniya mu san abin da za mu yi bayan nan Allahumma insha Allah Allahumma